بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب maida hukuncin maida wanda ya zo bara ko wanda ya zo neman a taimaka masa me hukuncin haka ta hadita ta hawili Mm. an jaddatihi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce walau bi zulfi in za ku mai da wanda ya zo bara wajen ku ko ya zo roƙo wajen ku to ku mai da shi da wani abu ko da ɗan ƙanƙani ne ko da da kofato ne ko da kofato ne a bashi a ruwayar haruna muhurakin ƙonan ne wanda ma yake ya ƙone kakkubai da shi haka ba komai na dabba wato kafarta kafar dabba na ƙasa na ƙarshen ƙasa su a larabawa suna ganin cewa abu ne wanda yake ba muhimmi ba abu ne wanda wani lokacin ma kamar yarwa ake a wajensu to ko da dai wannan ne dai abinda ake ganin ba komai ba ne to gwamma a bashi a ce ya koma da shi fiye da a ce ya koma hannu banza to babu man yas'al wanda yake roko amma ya zamo baya bayar man yus'al wanda za a roke shi wala yudi alhali yake bayarwa yus'alu shine za a roka ba hazabana hakimi yi hadisu an abihi an jaddihi wato wannan yana daga ingantattun isnadai wanda suka zo na ruwayar ɗa daga uba daga kaka ba hazum da hakimin an abihi an jaddihi ɗayan amrum da shu'aibin an abihi an jaddihi wanda dukkaninsu ingatattu ne amma an samu saɓani a cikin su biyun wanne ne ya fi inganci buhari dai yana ganin wancan amrum da shu'aibin an abihi an jaddihi ya fi ba hazum da hakimin an abihi an jaddihi amma wasu malaman suna ganin a'a ba hazum da hakimin an abihi an jaddihi ya fi inganci to kakan nasa ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa bayan da za a yi wani mutum ya je wajen mai gidansa ya roƙe shi daga abin da yake ya fi ƙarfinsa mai gidan ya fi ƙarfinsa a ce shi mai gidan ya hana wannan da ya zo ya roƙe shi wannan abin a ƙara'u sai ko an kira masa miciji wanda yake mai alama a kan kansa a ranar alkiyama yana tsotson wannan ragowar da ya ki bayarwa a jikinsa za a fidda abin da ya hana kuma mai fitarwar miciji ne babu me hukuncin wanda ya ce dan allah a bashi wanda ya ce dan allah ku bani abdullahi umara ya ce manzara sallallahu salam ya ce wanda ya ce don allah a kyale shi to ku kyale shi ku tsare shi ko wanda ya ce don allah ka kare ni abu kaza zai taba ni to in kai dai kana da ikon kare shi din to ka kare shi wanda ya roƙe ku don allah to ku ba shi wanda ya nemi ku taimaka masa don allah fa ajiro ku taimaka masa ومن آتا إليكم معروفا wanda aikata alheri gare ku ku yi masa sakayya idan ba ku samu abin da ku za ku yi masa sakayya da shi ba to ku ta roƙa masa Allah ku ta roƙa masa Allah har ku ga cewa haƙiƙa ko dinnan kun saka masa addu'ar da kuka yi masa ta kai kamar abin da ya ba ku yadda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala yake faɗa kazali a babin kiramun wa fitub lakal dara hairan nasi falas ado kamar habauliya ihsana wa fallan wa inna ni haqirun faqirun kaifa azihul bina ina da masoya da yawa da yake sun kyautata min sun kyautata min amma ni ba ban da komai yaya zan musu sakayya akan abin da suka yi min na alheri yace to amma gaba daya ya rasulullah na ɗebo su da ni da su duk mun zo wajenka kai ne za ka yi kai ne za ka yi kai ne za ka yi musu sakayya fali wa lahum ya kafi ta'alluqu da'iman bi zayli shafi'il haliqi man ahsana limina ko man ahsana sunan da ni da su gaba ɗaya mun rungume ka rasulullah to eh eh eh kullum a cikin haka suke eh wato idan mutum ya iyaka ikonsa yadda zai iya ba a ce ko ya dole ya ci gaba da sauraron su ba a yi layukan lifulawa nafsan illa wasaha wani lokacin ya zamo an ci gaba da bin nasu sai ya zamo har a kai ga matsayin aibanna ga kai maula mu shauti jani radiyallahu ta'ala mu yace in mutum yana sauraron irin wannan to wata ran yana ji yana gani ma sai ya daga gidan babansa ya siya wata ran yana ji yana gani sai ya daga gidan babansa ya siya to ke yasa kowanne ana yi ne bisa abin da yake madaidaici kowanne ana yi ne bisa yadda yake madaidaici wanda yake ya tsananta shi kansa ba daidai ba ne tsanantawar tasa to babu wanda ya roƙa don allah ya ce na ce ya annabin Allah ban zo wajenka ba sai da na lissa sai da na yi rantsuwa fiye da adadin yatsun nan nawa da kake gani yadaihi ya nuni ga yatsun hannayensa biyu sai da ya rantsuwa fiye da sau goma Allah atiyaka cewa ba wallahi ba zan taba zuwa inda kake ba wala atiya dinaka ba zan taba karbar addinin ka ba ni mutum ne da ba na gane komai sai fa abin da Allah ya sanar da ni da manzansa da can shi ya yi rantsuwa cewa wallahi inda ma manzan Allah yake ba za shi ba wallahi in dai addini ne wanda ya zo da shi to wallahi shi ba zai ba to amma haka kawai sai Allah ya nufi shiryarsa duk da wannan rantsar-rantsar nasa sai gashi a gaban annabi shi ne yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa yanda aka yi da ni a baya na yi rantsar-rantsar ba zan ba zan zo wajenka ba amma gashi Allah ya kawo ni gabanka ni ba wani abin da na iya ganewa sai abin da Allah ya sanar da ni shi yasa wa inni as'aluka bi wajhi Allah azza wa jalla ina roƙonka dan zatin Allah azza wa jalla da me ubangijinka ya aiko ka zuwa gare mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da musulunci ya ce nace da shi menene alamar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce na miƙa kaina ga Allah azza wa jalla na ba duk wani addini da yake wani musulunci kuma ka tsaye da sallah ka ba da zakka kuma ka sani dukkan musulmi haramun ne ɗan uwansa musulmi a ce ya taɓa shi ko ya taɓa wani abu nasa ai musulmi da musulmi ‘yan uwa ne wanda lalle ne su taimaka wa junansu ba da ma aslama amala ubangiji tabaraka wata'ala baya karɓar aiki daga duk wanda ya koma shirka bayan da ya shiga musulunci aw yufariq al-mushrikina ila al-muslimina sai fa in ya rabu da kafirai ya dawo ga musulunci sai in ya dawo daga riddarsa wanda duk yayin ridda to Allah baya karbar aikin sa duk wani aiki da zai yi bayan ridda to Allah ba zai karba ba babu wanda yake zai tambaya dan Allah shi ya san in yana bukata ya ce dan Allah a yi masa amma shi inda za a zo wajensa dan Allah ka yi ba ruwansa ba zai ba shi ya san ya amfani da Allah da sunan Allah dan ya samu buyan bukata amma shi bai san ya duba girman Allah ya biya wa wani bukatarsa ba Khalid al-Qarizi an Isma'il ibn Abdurrahman an Ada ibn Yasar an ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna so in faɗa muku wanda yake mafificin mutane a matsayi muka ce kwarai ko ya rasulallah waye ba zai so ya san waye mafificin mutane a matsayi ba ya ce ai mutumin da yake ya kama kan dokinsa ya fita da dokin yana yaƙi don taimakawa addinin Allah har ya mutu ko a kashe shi ya sa wannan shi ne abin yi a gare shi har ƙarshen ajalinsa ko kuma ta yi kashe shi za a yi a irin wannan kuna so in faɗa muku wanda yake bin wannan kuma a matsayi muka ce kwarai ko ya rasulallah ka faɗa mana waye yake bin wannan ɗin a matsayi ya ce fishebe mutumin da ya janye jikinsa ya koma gefen dutse a nan yake zaune a nan yake raye ba ruwansa da ya cuci wani bai cuci kowa ba yana tsaye da tsalla yana ba da zakka yana nesantar a ce ya taba mutane ko ya ba da dama wani ya taba shi bai taba kowa ba kowa bai taba shi ba kuna so in faɗa muku wanda a mutane gaba ɗaya ya fi kowa lalacewa muka ce ƙwarai ya rasulallah ka faɗa mana waye wanda yake ya fi kowa lalacewa a cikin mutane ya ce wanda ya san in zai roƙo ya ce a bashi dan Allah ya san shi in yana nema ya ce dan Allah a bashi amma kuma shi in an ce dan Allah baya bayarwa ya zamo bai bayar ba babu ladan wanda yake bayarwa an mansurin kala samitu rubiyyan yuhaddisu an zaid ibn zubiyana rafahu ila abi zarrin an nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mutane uku da Allah azza wa jalla yake son su akwai mutane uku da Allah yake kin su amma mutane uku da Allah yake son su na farko mutumin da ya je wajen mutane ya roƙe su ya ce su dubi Allah su bashi bai tambaye su ba don wani zumunci da ke tsakaninsa da su amma su mutanen nan duk da ya ce su bashi don Allah ba su bashi ba suka hana shi sai wani cikin mutanen da suke wajen ya tashi ya zare jikinsa daga mutanen ya bu mutumin nan da ya zo yana roƙo don Allah ya je ya bashi a ɓoye bai bashi a gaban jama'a ba sai da ya bi shi ya same shi daga shi shi ya ɗauka ya bashi ba wanda ya san abin da ya bashi in ba Allah ba sai kuma shi da aka ba to wannan Allah yana son mai wannan halin kaga mutum yana cikin bukata wanda har zai bayyana bukatarsa ga jama'a amma in ka tashi taimaka masa ka ki taimaka masa a cikin jama'a ka bi wata hanya a koye ka taimaka masa wanda ba wanda zai san ka taimaka masa sai shi kawai da ka taimakawa sai Allah to wannan in dai kai haka Allah yana son Allah zai so ka mutane na biyu sune mutane da suka kwana suna tafiya nawmu ahabba ilayhim har yayin da bacci ya kama su ya zamo ba irin abin da suke so irin baccin ba abin da suke so irin baccin daga duk wani abu da za a kwatanta da shi a sai suka sauka suka kwanta suka ɗora kawunansu fakama ya tamallaku ne amma ɗaya daga cikinsu wanda duk gajiyar da suka yi shi ma ya irin wannan gajiyar amma kuma tuna Allah ta sa shi ya kasa baccin ya kasa wannan kwanciyar da suka yi ya tashi yana ta roƙon Allah yana karanta ayoyin Allah to shi ma wannan Allah yana son sa sannan mutane gaba ɗaya suka shagalta saboda wani abu ya ɗauke musu hankali amma ya zama wani a cikin su ya tuna ai ba wani abu da zai ɗauke masa hankali kamar lamarin Allah ya tsaya a ƙofar Allah to irin me yin irin wannan Allah yana son sa sai na uku a cikin mutanen da Allah yake so mutumin da yake cikin runduna suka gaba da abokan gaba aka karya yakinsu su musulmin shi da ya ga haka sai ya tare abokan gaban da gabansa da kirjinsa hatta yi kutala ya ce shi da a ce ya gudu daga kafiri ai gwamma a kashe shi aw yaftaha Allahu lahu ko kuma Allah ya bashi nasara a kansu to irin wannan duk ma ko me ya kasance an kashe shi ɗin ko ko Allah ya ba shi nasara to Allah yana son mai wannan mutum ukun da Allah baya son su na farko tsoho mazinaci na biyu talaka mai takama mai girman kai na uku mawadaci amma azzalimi mawadacin da yake dubu ɗayanka ta sau hannunsa amma ya ringa ganin ya baka dubu ɗayan anya ba gwamnati dan baka ɗari bakwai ba ko ɗari biyar ana lalata mutane ku kuke lalata mutane to da irin wannan kaga nuna wato shi azzalimi ne gashi kuma yana da halin ba wai bai da halin ba inda wanda bai da hali ne yake tunanin fidda dubu a wajensa ayi da wuya abu ne zai matsu to wannan a iya cewa yana da ai wani hanzar to amma wannan shi yana da halin babu fassarar waye miskini wa ake kira miskini أخبرنا علي بن هجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا كريم عن أعلى بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان miskini almajiri ba shine wanda zai bara a bashi a kwayar dabino ɗaya ko kwayar dabino biyu ya fito daga wajen ba ko a bashi loma ɗaya ko loma biyu إن المسكين wanda yake miskini a haƙiƙa shine mai kamewa wanda bai da shi amma bai ce da mutane bai da shi a taimaka masa ba in kuna so ku ga- ku gane wannan ku karanta aya ta ƙur'ani da take cewa la yas'aluna nasu ilhafa ba sa roƙon mutane balle hamma a ce sun yi musu naci ba ruwansu da roƙon kowa gashi ba su da komai tare da ba su da komai amma ba su tsaya roƙon kowa ba
أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي زناد عن an al'arji an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam azala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ليس ai almajiri ba shine wannan da yake yawo ba ya je kofar wannan rumfa ya ta roƙa ba je kofar wannan rumfa ya bara ko ya je wannan gidan ya bara ya je wannan gidan ya bara ya je wannan gidan ya bara ba wannan ne almajiri ba wanda za a bashi noma ɗaya ko noma biyu ta dawo ta ya sa ya dawo ko kuma dabino ɗaya kwaya dabino ɗaya ko kwaya dabino biyu قالوا sahabbai da suke wajen da manzon Allah ya faɗi wannan suka ce أما المسكين to ya rasulullah wane ne kenan za a kira shi almajiri tunda wannan ka ce ai ba almajiri ne ba sai manzon Allah ya ce الذي لا يجد ai wanda yake almajiri shine wanda bai da wata wadata da za ta isye shi bai da wani abu da zai ishe shi rayuwa لا يجد له ba a san kuma halin da yake ciki ba فيتصدق balle a ce za a bashi ولا يقوم shi kuma ya ki tashi bai tashi ba balle ya roƙi mutane to wannan shine almajiri na haƙiƙa
أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce عليه وسلم ليس المسكين laisa almiskinu allazi tarudduhu al-ukulatu wal ukulatani mutumin da za a bashi loma daya ya ya dawo ya fito daga gida ko ya fito daga waje ko a bashi loma biyu ya fito wannan ba shine almajiri ba ko a bashi kwayar dabino daya ko kwayar dabino guda biyu
قالوا فما a المسكين sahabbai da suke wajen da manzon Allah ya faɗi wannan suka ce ya rasulullah to wane ne kenan za a ce shine almajiri قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai samu abin da zai ishe shi ba لا يعلم الناس حاجة mutane kuma san cewa yana cikin bukata ba ballantana a ce bara a ɗauka a bashi sadaka أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد an jaddatihi ummi bujaidin وكانت ممن بايعت ita wannan kakar tasa da ake wa laƙabi da ake mata alkunya da ummu bujaidin tana cikin waɗanda suka yi caffa da manzo sallallahu alaihi wasallam
أنها قالت cewa ita ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حين لا يقوم على almajiri yakan zo ya tsaya a ƙofa ta ما أجد له شيئا ba ni da wani abu ɗin iya da zan bashi shi قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita إن لم تجدي in ba ba ki samu wani abin da zaki bashi ba in ba kofato ba wanda yake konanne murakan sai ko kofato konanne farfa'ihi ilai to ki bashi dai ki bashi dai
باب الفقير المحتاج babu talaka mai takama gashi bai da shi amma kuma ga faɗin rai أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا ganim ne ajilana ƙal ya ce na ji mahaifina yana ba ɗan hadisi daga abi huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku Allah baya zantar da su ranar alkiyama na farko tsoho mazinaci na biyu talaka amma mai ji da kai mai takama na uku sarki makaryaci shugaba makaryaci wanda an sai a iya cewa kenan kusan duk shugabanni sun shiga wannan bar tun da za a yi alkawari za mu muku kaza za mu muku kaza za mu muku kaza amma a ƙarshe ina a cikin abu ɗari da aka faɗa da kyar za a samu ɗaya ko biyu
أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبن قال حدثنا حماد قال حدثنا عبيد الله بن بن عمر عن سيد بن قبولي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce أربعة mutum hudu يرهم الله Allah baya son su azza wa jalla البياء الحلاق na farko ɗan kasuwa mai yawan rantsuwa ɗan kasuwa mai yawan rantsuwa Allah baya son sa والفقير المختار na biyu talaka mai ji da kai الشيخ الزاهد na uku tsoho mazinaci والإمام الجاهل na hudu shugaba azzalimi shugaba azzalimi باب فضل السعي babin falalar mai kokari ya ga ya taimakawa mace wadda ba ta da mai taimakawa ba- ba ta da ba ta da mai taimaka mata أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك عن سر- عن an sauri ibn zaid di'ili an abil gaisi an abi hurairah ta qal abu hurairah ya ce qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce السعي على mai kokarin ya taimaka wa mace da ba ta da wani mai taimaka mata ko mai kokari ya ga ya taimaka wa almajirin kamar wanda ya fita yaƙi ne don taimaka wa addinin Allah
باب الم- باب الم- mu'allafati qulubun babun wanda ake kokarin taro zukatansu أخبرنا حماد بن سعيد an عن abil ahwasi an sa'id ibn عن عبد الرحمن بن عدي nu'aymin an abi sa'id al-hudri qal ya karba daga abi sa'id al-hudri Allah ya kare da gare shi abu sa'id al-hudri yace وعسى علي وهو باليمن bi zuhaibatin sayyidina ali ya aiko a sannan yana yaman ya aiko da wani zinari بشربتها tare da turbayarta wato kamar haƙota akai إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wajen manzo sallallahu alaihi wasallama فقسمها رسول الله صلى الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan zinarin da aka aiko da shi tsakanin mutum hudu na farko a karbun habis wanda yake daga bani hanzalata wa uya da tabni badarin alfazari da kuma uya na tubni badarin da yake daga banu fazarata da kuma alkama tabni ulasata da yake daga banu amirin ثم أحد الجزمي وزيد sai kuma ɗaya daga cikin bani wato wanda yake ɗaya daga cikin banu kilabin الداعي da kuma zaidu da yake daga banu ɗayi'in ثم أحد البدر wanda kuma daga cikin banu ɗayi'in ɗin yana daga banu nabhana su banu kilabin wata kabila ce daga kabilun banu amir banu amirin babbar kabila ce karkashinta akwai kabilu da yawa haka na banu ɗayi'in kabila ce babba wanda karkashinta akwai kabilu da yawa cikin kabilun da suke karkashin ɗayi'u akwai nabhan
وغيبت قريش shawa da a cikinsu ba ɗayan da aka ba sai hakan ya tayar musu da hankali suka yi fushi وقال مرة a wata mara ya ce sanadi da ƙuraishi manyan ƙuraishawa suka yi fushi وقالوا suka ce يديك نادي لنجد yanzu daidai ne a ce ka ba manyan najidu فتدعونا mu ka ƙi ba mu قال ya ce ya ce إنما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abin da yasa ne haka dan in jawo su ne ga musulunci li ata'allafahum dan in jawo su ga musulunci dan in jawo hankalin su su fi karban musulunci shi yasa na ba su wannan جاء رجل قص بهيته sai wani mutum mai yawan gemu ya zo wanda yake fuskarsa kudu kukinsa ya daga na- nan wato kuncinsa ya daga idanunsa kuma suna cik- suna cikin kwari idanunsa ƙanana da wanda nan goshinsa shi ma ya fito نعم معلوق الرأس kansa a aske فقال sai ya ce ittaqillaha ya muhammadu
قال sai manzon Allah ya ce da shi الله عز وجل in asaitu idan a ce ni ne na bar umarnin Allah to wa kake zaton zai bi umarnin Allah in hanni na bar umarnin Allah أيأمنني على على أهل الأرض wala ta maduni yanzu Allah zai amince min bisa baki ɗaya mutan duniya ya aiko ni gare su amma ku ku ce ba ku amince min ba ثم عبر الرجل sannan shi mutumin nan bai faɗa wannan bakar magana ga manzo ya juya ya tafi sai wani mutum daga cikin wanda suke wajen ya nemi izini a cikin kashe shi ana zaton halid ibn walid ne ya nemi izini daga manzo cewa ya kashe mutumin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haza qauman akwai wasu mutane mai ru'i haza daga wato asalin wannan daga tsatsan wannan shi wannan a zuriyarsa a ƴaƴan da zai haifa ko wanda za su fito daga ƴaƴansa za a samu wasu mutane da sun gwanance karatun Qur'ani amma suna karanta ƙur'anin bai ƙetare maƙogwaronsu maƙogwaronsu dai zai karanta ka ji tiriyar-tiriyar amma gaba ɗaya wani abu nasu a ce ƙur'anin ya cuɗanya ina za su ringa kashe wanda suke musulmi su ƙyale kafirai suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga jikin sililin da aka haibi da shi manzala ya ce wallahi in Allah ya sa na riske su zan kashe su irin kisan da aka yi wa adawa zan kashe su kisa na gaba ɗaya liman ta hamala bi hamalatin babu cewa a taimaka ga wanda ya ɗau wani abu a kansa kamar mutumin da yake mutum biyu suna faɗa aka rasa ya za a ya ce to shi zai ba ɗaya daga ciki kaza domin a daina faɗa gashi abin da ya ce ma zai bayar ya fi ƙarfinsa ko ko in ya ɗauka ya bayar ɗin shi kuma zai dawo bai da shi to irin wannan a taimaka masa cewa a tsaya a taimaka masa shi yasa har daidai ne ma ya tashi ya roƙa don ya roƙa bai laifi ba duk da an ce roƙo a musulunci ba daidai ba ne an hammadin an haro na ibn ri'abin ƙal ya ce nu'aimin تهويلي وأخبرنا علي بن هجر واللفظ له قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن هارون عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن محارق yace na ɗau wani lamini ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na roƙe shi ya taimaka min akan wannan abin da na ɗauka sai manzan Allah ya ce hakika roƙo ba ta halatta sai ko ga ɗaya daga cikin mutum uku na farko mutum da ya ɗau lamini bai na tsaumin tsakanin mutane mutane suna faɗa akan wani abu ya ce bara zai biya abin don a zauna lafiya ya roƙo don ya sami abin da zai biya ɗinnan har ya samu ya biya sun mai bayan nan kuma kai ya mai da roƙon sana'a ya daina roƙon inda ya samu abin da zai kare masa haddasana hamadu an haru na bini ri'abin ƙala haddasani kira na tubnu nu'aimin an ƙabisa ta bini muharikin ƙal ƙabisatu ya ce na yi wani lamini sai na jojen manzo sallallahu alaihi wasallama ina roƙonsa ya taimaka min don biya wannan abin da na laminta ya ce abin su tuka tsaya tukuna har a kawo mana zakoki min ya so a sannan mu ce a baka ya ce sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kabisa kaga sadaka ba ta halatta sai ko ga ɗaya daga cikin mutum uku na farko mutumin da ya ɗau lamini to wannan ya halatta ya roƙa don ya sami abin da zai biya min aishin har ya sami abin da zai daidaita rayuwarsa ko kuma abin da zai toshe masa bukatarsa a rayuwa na biyu daga wanda roƙo ke halatta gare su mutumin da wata musiba ta same shi ta tumɓike dukiyarsa to shi ma ya halatta ya roƙa har ya sami abin da zai toshe masa kafar ta rayuwa sannan ya daina roƙon na uku mutumin da musiba ta same shi wato talauci mutumin da talauci ya same shi shi wancan yana da hali amma Allah ya kaddara wani abu ya same shi dukiyar tasa gaba ɗaya ta tafi kamar gobara kamar ya ɗau kayan a ruwa a jirgin ya dilmiye a cikin ruwan ko abin da ya kama da haka wannan kuma a'a yana yi amma kuma haka kawai yau da gobe sai ya zamo ya rasa da ta shahada salasatu haka samu mutum uku da za su iya miƙewa su ba da shaida min zauli hija daga masu hankali ko a cikin jama'arsa cewa lallewa ne ba shi da shi laqad asabat fulanan faqatu lallewa ne bai da shi to wannan shi ma ya halatta ya roƙa min aishin har ya samu abin da zai daidaita masa rayuwa ko abin da zai toshe masa kafan bukata a rayuwarsa duk wani duk da zai roƙo in ba ɗaya daga cikin ukun nan ba kai kabisa haramun ne yake roƙo an ba shi ma an ba shi haramun wanda aka bai wa ɗin yana ci ne a matsayin haramun babin yin sadaka ga wanda yake almajiri abu sa'id al-hudri ya ce ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kan mimbari mu kuma muka zauna daura da shi manzan Allah ya ce abinda nake tsoratar muku babba bayana shine abinda za a yi muku buɗi daga ni'imomi na rayuwar duniya ina jin tsoron yadda za ku karke da irin ni'imomi na duniya da za su zo muku manzala ya ambaci duniya da kawace-kawacenta sai wani mutum ya ce irin wannan canaki alheri ne ashe alheri yakan kawo sharri manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai ce masa uffan ba aka ce da shi mutumin nan mai faɗar maganar kai me ya same ka kai magana da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya ki baka amsa sahabin yace Abu Sa'id al-Hudri yace sai muka fahimci cewa manzo Allah shirin da yake ko ana saukan masa da wahayi ne sai manzo Allah ya farka daga wannan halin na saukar da masa da wahayi yana goge gumi daga fuskarsa yace eh bara in faɗa wa mai tambayar gaskiya ne alheri baya zuwa da sharri ya katulu auyulinmu amma ka sani a irin ciyawar da take fitowa daga ruwan bazara akwai ciyawar da take kashe dabba ko ta wahal da dabba har ta zama tana dab da a ce ta mutu sai ko gwanacin sabuwar ciyawa in aka samu dabba wadda ta gwanance a wajen cin sabuwar ciyawa ita sai ta ci a rabu lafiya amma dabba da ta gwanance a wajen cin sabuwar ciyawa ba to ta ta ci sabuwar ciyawa ta ta kashe kanta ta tuƙe mata ciki ta mutu ko kuma ta wahala kwarai fa innaha akalat ita wannan wadda take gwanacin sabuwar ciyawa sai ta je ta ci hatta idan taddar hasirata amma an ta ji kwiɓinta ya cika da ciyawan nan gashi tana sha'awar ciyawan amma sai ta baccin sai ta baccin ta je ta kwanta ta fuskanci rana ta buɗe baki zafin rana ya shiga bakinta ya kai ga cikinta shikenan sai ta kasayar da wannan ciyawar da ta ci ta yi fitsari sannan ta koma ta sake kiwon irin wani daman sabuwar ciyawa in ta yi yawa a cikin dabba ta yi yawa kwarai to ta sai ta tuke ciki amma ita wannan gwanacin in ta ji ta fara yawan to sai ta bacci ta je ta fuskanci rana in zafi ya bige ta ya bige ta sai cikinta ya burga yana burgawa in ta kasa yadda wannan sai ta sake komawa ta ce ita sabuwar ciyawar daɗi ne da ita ga dabba saboda kamar sabuwar aba ce da an yi wata da watanni ba ciyawar ehem ba ciyawar sai dai a ci harawa ko abin da ya kama da haka yanzu ga sabuwar ciyawa ta zo to dabbar da bata sani ba sai ta tsaya tutuci tutuci tutuci har abin ya kai ga ya tuke mata ciki kaga dukiyan nan abu ne mai jan hankali abu ne kore kore mai daɗi kuwa dukiya abu ne mai kyau a ce ya faɗa hannun musulmi amma fa in ya zamo shi musulmin in a ɗamin hulyatima ya san ya ɗauka ya ba almajiri daga gare shi ya san ya ɗauka ya ba maraya daga gare shi da kuma matafiyin da ya kasa samun abin da zai mai da shi ƙasarsu haƙiƙa wanda yake ɗaukan dukiya ba tare da kula da haƙoƙin da suke cikin dukiyar ba kamar mai ci ne amma baya ƙoshi dukiyar nan za ta shaida a kansa a ranar alkiyama shi yasa ake dukiya i alheri ce amma ga wanda ya iya sarrafa ta in ba iya sarrafa ta ba ba alheri ba ce وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم إننا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا باب cewa in za a bayar a fara ba 'yan uwa an salman ibn amirin an nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ba almajiri sadaka to za a rubuta sadaka ɗaya in aka ba ɗan uwa kuwa to za a rubuta biyu ya domin za a rubuta ladan sadaka za kuma a rubuta ladan sada zumunci shi yasa in ɗan uwan aka ba sai zama an cimma abu biyu da abu ɗaya قال حدثنا بندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عمرو عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله daga Zainabu matar Abdullahi bin Mas'ud qalat tace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce da mata mata ku yi sadaka ku tsaya ku yi sadaka ko da daga irin karfin adanku ne ba mace ta ce tana da irin wannan ba za ta yi kokari sai ta sami irin wannan ta sami irin wannan ta ce ai ga sabon yayi ma ya shigo ta yi ta tarawa ta ta tarawa ba ta ba mabukaci ba a ta ce mijinta abdullahi ya kasance mutum ne wanda bai da wani abu a hannunsa sai ta ce da shi yanzu idan zan yi sadaka na ɗauka na baka kana mijina haka ɗin daidai ne ko kuma in ajiye in ba da sadakar ga wasu 'ya'yan ɗan uwa nawa da suke marayu ina da ɗan uwa da yake ya mutu ya bar 'ya'ya marayu to yanzu idan zan sadaka na ɗauka na ba 'ya'yan ɗan uwan nan nawa ya yi daidai ablan masudin ya ce da ita a'a ki je ki tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan ni ba zan faɗa miki ba ta ce sai da joja annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga wata mace ma daga mutan madina a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofar manzon Allah sallallahu alaihi ita ma sunanta Zainabu ita ma ta zo ta yi tambaya daga abin da nazo in tambaya a kansa Bilal ya fito zuwa gare mu muka ce da shi muna so ka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasalu an zalika tambaye shi daga wannan mas'ala man nahanu amma kaka ce mu suwaye kakka ce mu da muka yi tambayar ga sunanmu bilal ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce suwaye masu wannan tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Zainabu ce Zayanibi ya ce a a cikin masu suna Zainabu da na sani wacce kake nufi ashe akwai masu suna Zainabu da dama a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda gashi a ciki akwai matarsa akwai yarsa to akwai kuma wasu Zainabu Zainabu Zainabun da yawa yace Zainabu matar Abdullahi da kuma Zainabu mutuniyar Madina yace kwarai kace in suka yi sadakar haka ta isan musu bari ma ba lada ɗaya za su samu ba lada biyu za su samu ladan zumunci da kuma ladan sadaka babu roƙo hukuncin roƙo أخبره يا جابا هريرة yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huzmata haɗabe wallahi ɗayanku ya je ya kunshi guda na itacen wuta ya ɗauko a bayansa in ya so ya zo ya siyar to haka ɗin ya fi masa daga ya roƙi wani mutum ya zo shi wanda ya roƙa ɗin ya ba shi koko ya hana shi ya je ya ice ya zo ya siyar ya fi masa
أبي جعفر قال yace سمعت حمزة بن na ji hamzatu dan abdullahi yana cewa na ji abdullahi ibn umar yana cewa عمر يقول قال رسول manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ما يزال الرجل mutum zai ta roƙo yana roƙo yana roƙo يأتي يوم القيامة har a ƙarshe ya zo ranar alkiyama babu tsokon nama a fuskarsa ya zo a matsayin ƙwarangwal أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن عن an bisabi mai musulmin an abdullahi ibn halifata an aiz ibn amrin أن رجلا wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi manzon Allah manzon Allah ya bashi yayin da shi mutumin nan da ya zo ya roƙo ya ɗora ƙa- ƙafarsa akan dandamalin ƙofar
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تعلمون ما في المنى da kun san irin aibi ko laifin da yake cikin roƙo شاء عبد إلى أحد da bayan da za a yi wani ya taka ya je wajen wani don ya roƙe shi wani abu
باب شاء الثاني babin cewa in ma ta kama a roƙa ɗin to a a san wanda za a roƙa a roƙi bayan allah managarta أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوداء سوادة an musulmi ne mahashiyin a ibn al-firasiyi أن أن الفراسية cewa firasi mahaifin ya je- ya ce da manzala sallallahu alaihi wasallam قال يا رسول الله daidai ne in roƙo ya rasulallah قال la manzo Allah ce a'a ba daidai bane إن كنت سائلا in ma ta kama dole sai kai roƙon فاسألني التالي to ka tambayi bayan Allah managarta ka tambayi wanda suke managarta a cikin bayan Allah su ne in suna da shi za su baka in ma babu to za ka ji da daɗar magana ta fito daga bakinsu wala Allah ma su yi ma addu'a Allah ya baka ya zamo wannan addu'a tasu shi kenan kai ka zamo ma mawadaci da sababin haka shi ya sa roƙon naka gare su ya amfane ka kenan amma an ka eh, tambayi mutumin da ba na kirki ba ta yi ya hana ka kuma ya faɗa ma bakar magana bakar magana da ba za ta amfane ka a zuciyarka ba ba za ta amfane ka wajen Allah ba to eh a'a ai musulmi ba daidai bane ya ba su yau saboda su wanda suke roƙon a iya bayarwa don annabi isa a matsayinsa na annabi amma su suna roƙo ne a ba su a matsayin cewa sun ɗauka ɗan allah ne ehen shi ya sa kenan ba daidai ba ne a ba su to babin kamewa daga roƙo wasu mutane min al'ansar daga mutanen madina sun roƙi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba su sannan suka sake roƙonsu ya sake ba su a yayin da abin da yake hannunsa ya ƙare su kuma ba su daina roƙon ba manzo Allah ya ce duk wani abin da yake waje na na daga dukiya ba zan ɓoye shi ba ya zama ban ba ku ba ba ba- ni ba mai ajiyar kuɗi ba ne ban san ajiyar kuɗi ba wanda yake ya yi ƙoƙarin kamewa Allah ya ba shi iko bisa kamewar wanda ya nuna juriya yusabbir hullahu Allah ya ba shi iko a bisa juriyar ba ba wani ba alheri wanda yake yafi yafi yalwa fiye da juriya fiye da haƙuri
قال أنبأنا مامون قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرجي عن عن عن عن أبي هريرة عن رسول الله nan zala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce والذي na rantsi da ubangiji da rayuwata ta tabbata ga ikonsa wallahi a ce ɗayan ku ya ɗau igiyarsa ya je ya itace ya ɗauko itacen a bayansa ya fi masa daga ya je wajen wani mutum da Allah ya wadata shi wanda aka je wajen nasa daga baiwarsa فيسأله ya ce zai roƙe shi أعطاه أو منعه daidai shi wanda aka roƙa ɗin ya ba shi ko ya hana shi باب فيؤتى لمن لا يسأل الناس شيئا babin falalar wanda baya roƙon mutane wani abu ba ruwansa ya roƙi wa mutane أخبرنا عبد بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عزيز يم- حدثني محمد محمد بن أبي qaisin an abdurrahman ibn yazida ibn muawiyata an saubana qal قال قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce من يرمد لي واحدة in wa zai lamince min wani abu daya ga wani abu daya wanda diya ce zai kula da wannan ni ma kuma ne masa alkawarin sai ya shiga aljanna yahaya ya ce akwai kalma a nan da ban kiyaye yadda aka faɗa ba amma dai ma'anarta shine abinda nake so ya lamince min shine kai ya roƙi mutane komai
أبنا إسحاق بن عمار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن هارون عن هارون بن رشيد ri'abin أنه حدثه an abi bakarin an abi sata bin muharikin kan ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا تصلح المسألة roƙo bai dace ba sai fa ga ɗaya daga cikin mutane uku أصابت ماله جارحة ila li salasatin sai ga mutum uku rajulin asabat malahu ja'ihatu na farko mutumin da yana da dukiya amma sai wata musiba ta sami dukiyar tasa ta halaka dukiyar gaba daya to wannan daidai ne ya roki mutane har ya samu abin da zai daidaita masa rayuwarsa in ya so daga nan kuma ya daina roƙon sai kuma na biyu mutumin da yake ya ɗau wani lamini yuwaddiya ilaihim hamalatan ya roƙa don ya samu ya baiwa wanda ya lamunta abin da ya lamunta cewa zai basu in ya so bayan nan ya daina roƙon sai kuma mutumin da yake ya shiga halin talauci har ya kai matsayin da za a iya samun mutum uku min ƙaumihi daga cikin mutanensa min zauli hija wanda suke koma su hankali su rantse da Allah
التي مسألة li fulanin haƙiƙa wane ya kai matsayin a ce roƙo ya halatta a haƙƙinsa فيسأل to shi ma wannan ya iya roƙon har ya sami abin da zai daidaita masa rayuwa in ko in ya so bayan nan ya daina roƙon wanda duk zai roƙo ba ɗaya daga cikin ukun nan ba to abin da aka bashi haramun aka bashi babin haddin wadata waye za a ce mawadaci ne قال حدثنا يا ابن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أمم.
عن عبد الله بن مسعود قال Mm, ya ce قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya roƙo alhali yana da abin da ya ishe shi جاءتكم منكر za ta zo roƙon nasa abin da ya roƙa zai zo a matsayin ya fushi ko kuma miki a fuskarsa ranar alkiyama aka ce ya rasulallahi menene abin da zai ice shi ko ko menene zai wadatar da shi قال ya ce ثم درهم abin da yake ya kai dirhami hamsin أو حسابها ko daidai da dirhami hamsin daga zinari قال يحيى yaya ya ce قال سفيان subairu ya ce وسميت عبيدا na ji zubairu ya hadisu an muhammad ibn abdurrahman ibn yazida yana faɗar hadisin nan daga muhammad ibn abdurrahman ibn yazida ibn muawiya to alhamdulillah sai mu tashi babul ilhafi fil mas'alati na'am eh ai wato ai in aka duba da matsayin kuɗi dirhami hamsin ai bai kai dubu ɗari ba bai kai naira dubu ɗari ba tunda dirhami mai tan bai fi naira dubu ɗari uku ba ko ma bai karasa haka ba yasa kaga dirhami hamsin ɗin wajen kamar dubu saba'in zuwa abin da yake kamar haka Ya. Mm. Eh. Al- eh, eh, eh. eh ai shi aka yi- an yi tambaya da zu cewa ai dai abin da zai bayu zuwa an takura ai ba daidai ba ne Mhm, ba daidai ba ne eh eh samuwa sababbi wanda duk za a iya kiyastawa akan ɗaya daga cikinsu daidai ne a riskar da shi ta fuskar kiyasi tunda kiyasi hujja ce shar'iyya yawa tunda kiyasi hujja ce ta shari'a shar'iyya shi yasa duk wani abu sabo wanda da babu shi amma aka ga yayi kama da ɗaya daga cikin ukun nan to zai ba da damar a ce ai haka kama kudin makaranta zai iya zamowa wato bukata ce shi ba. Mm. Kamsu-